بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار آذنا الله وأجارنا من النار ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa muna mana gaisuwa ta musulunci ita ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu bayan haka kuma muna ƙara nuna godiyanmu ga Allah wanda cikin yardarsa da amincewarsa ya sake maimaita mana zuwan wannan rana da muka saba haɗuwa a wannan lokaci domin gabatar da tafsiri na alkur'ani a cikin wannan gari na da magana yau ma gashi insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya sati da ya gabata muna cikin suratul ankabuti mun kwana a aya ta 25 yau za mu tashi aya ta 26 inda ubangiji yake ba mu labarin annabawa da da'awarsu da gwagwarmayarsu da dagewa wajen lalle sai an yi gaskiya ko da ko su kadai da kuma haƙuri da suke da shi wajen tsayawa kan dokar Allah wanda daman wannan ne ake so mu ma mu koya a cikin darasin jajircewa da haƙuri da kuma tsantsar mu ga Allah kullum mu ƙara ƙarfin wannan ƙaimi yau ɗin mu ta ɗare jiyan a maganar ibada babu sassauci bayan Allah ya faɗi labarin annabi Ibrahim yanzu kuma sai magana akan annabi lut ya cewa fa amana bihi fa amana lahu lut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم na'am فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ya ƙuli ta'ala Allah mai girma da buwaya yana faɗa mukhbiran an Ibrahima yana mai ba mu labarin annabi Ibrahim annahu amana lahu lut cewa annabi lut ya yi imani da annabi Ibrahim kenan annabi Ibrahim shine a cikin wa'azinsa annabi lut ya gane gaskiya wato shi an ce ɗan ɗan uwan annabi ibrahim ne kenan kaman ɗa ne ga annabi ibrahim innahu ibnu akhi ibrahim ana cewa lut bin harun bin azara shi kuma ibrahim ɗan waye ɗan azara shi kuma harun ɗan azara ne kenan harun ɗin nan ko zamanto yaya ga annabi ibrahim ko zama ƙane ga annabi ibrahim kuma luɗi ɗan shi ne kenan ɗan ɗan uwan shi ɗan uwan shi ko ɗan ƙanan shi Allahu ala walam yu'min bihi min qaumihi suwahu wani mutum daga cikin maza wani mutum daga cikin mazaje in dai namiji ne karami ko babba ba wanda ya imani da annabi ibrahim duk iya da'awar shi duk kirkin shi illa annabi lutu kadiba irin wa'adi kamar na annabi ibrahim daraja irin ta annabi ibrahim mutum ɗaya tak ya yarda da shi shi ma yaro matashi gaba ɗaya mutane ƙaryata shi suka yi kuma ‘yan uwan shi ne ‘yan garinsu wa saratu sai kuma wata budurwa ƙwaya ɗaya ana kiranta saratu wanda ita ce annabi ibrahim ya aura kaga shi bai aure wa shirka mai imani ya aura kenan su uku ɗin nan su kaɗai ne masu imani to sai ma yake cewa yanzu idan aka ce annabi lut kamar da qur'ani ya faɗa yayi imani da annabi ibrahim to ya zami da magana annabi ibrahim wanda yake cewa a cikin hadisin da aka ruwaito wannan wanda imam buhari ya ruwaito cewa annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya zo wucewa a ƙasar misira wani sarki na ƙasai ya nemi kwace wannan matar tashi fasa ala ibrahim sai ya tambayi annabi ibrahim an saratu daga saratu mahiya minhu yaya take da shi a dokar shi wannan sarki in ka ce yar uwa ce to za a kyale ta amma in ka ce matarka ce sai ce a'a na kashe auren na daurawa kaina da haka da aka tambayi annabi ibrahim sai ya ce mace ya ce mishi wannan yar uwa ta ce shi yana nihin ‘yar uwashi ta karuwa ko wani abu shi kuma yana nihin ‘yar uwashi a addini to sanda ya zo wurin sarif sai ke ce mata an tambaye ni matsayinki a wurina karki karyata ni ki ce ke mata ta ce ki ce ‘yar uwa ta ce ki don haka da aka tambaye ta ya kuke da wannan mutum ta ce ɗan uwana ne yana nihin ai anti ukhti fi din ke ‘yar uwa ta ce ta addini yana nihim ya ce domin abin da ya sanya fa'innahu laisa ala wajahil ardi mu'minin gairi wa gairi babu wani mumini a bisa doron ƙasan nan a doron ƙasa in ba ni ba in ba ke za ka ban da wata ɗan uwa sai ki baki da wata ɗan uwa sai ni to malamai suka ce ga kuma lut annabi ibrahim bai ce ba sai ni sai ke sai lut kuma ya ce duk doron ƙasa sai malamai suka ce to a nan an magana guda bici wa'in ma a wannan ƙasar da suke misira ɗin inda suke nan akwai wani musulmi a wuri ko kuma a duniyar gaba ɗayanta wani mutum da za a cewa yana da mata kuma musulmi ne babu shi don lokacin luɗi bai aure ba kenan wani mutum da za a cewa mai mace in dai musulmi ne babu shi sai shi daga shi sai ita su kaɗai ne a mumine suke da aure duk wani mai aure da ka sani a lokacin kafiri ne wannan bai kore ba cewa lutsi yana nan a mai imani amma ba mai aure ba ne da haka Allah ke cewa fa'amana da hulu sai wannan fa'amana da hulutun sai annabi lutsi ya yi imani da annabi ibrahim waƙala sai ya ce inni muhajirin ila rabbi ni mai yin ƙaura ne zuwa ga ubangijina ma'ana zan yi ƙaura in koma inda zan samu nutsuwar da zan bauta ma ubangijina duk inda ya samu dama addini to ya ƙaura zuwa ma'ana ya yi ƙaurar don ubangijinsa innahu shi ubangiji huwa da abidu shi ne buwayayyen sarkin da ba wani mabuwayin da ba shi ba shi buwayayye ne shi yake da izza lahul izzatu shi Allah ne kadai yake da ɗaukaka wani rasulihi ya kuma tabbatar da ɗaukakan nan da izza ga manzan shi wani mu'mini na bihi ya kuma tabbatar da ɗaukakan nan da izza ga wanda suka yi imani da annabin shi alhakim sannan kuma shine gwani fi aqwalihi wa af'alihi cikin maganganunsa da aikace aikacensa wa ahkamihi da hukunce hukuncen Allah alqadariya wanda yake na ƙadariya da shari'iyya dukkanin abin da Allah ya hukunta domin hukuncin Allah kala biyu ne akwai hukunci ƙadari akwai hukunci shari'i to kowanne akwai ƙwarewa da gwanancewa kamar da Allah ya yi zakara yadda kaga suran nan tashi to ƙaddarawa ne hukunci ne ƙadariya to haka ɗin nan akwai hikima haka duk abin da ya ganshi da ƙawa hudu ko ƙawa sama da hudu ko ma kaza akwai da hikima to Allah ne mai wannan to waye mai mai cewa inni muhajirun ila rabbi annabi ibrahim ne domin asalin hijira dai annabi ibrahim ya yota daga ƙasar iraki ya dawo zuwa ga ƙasar siriya nan ne ya hijira ya zauna yankin da palestine take nan ne ya zauna domin a nan baitul maqdis take ba siriya yanzu ba ta su bashar al-assad a'a ita yankin siriya ce amma inda falastini take nan ne wurin mai albarka wancan yanki ma dina cikinta amma nan ne to yayi hijira ya dawo nan wasu ka ce a'a ludin ne yake cewa ni zan yi hijira to amma ludin da yayi hijira sai ya tsaya a ina sai ya tsaya a sadum sadum tana ina tana cikin yankin kasar jordan a yanzu yanzu ta shiga cikin kasar jordan wasu garuruwa ne guda hudu su ne ya zo aka turo shi musu wa'azi su ne kuma suka yi wannan bannai su ne aka hallaka to wannan annabawa guda biyu sun yi lokaci guda annabi ibrahim yana can annabi ne annabi lutu yana nan a wannan gari inda yake shi ma annabi ne amma shi baƙo ne da aka taho da shi sai Allah ya ce ya wuce zuwa ga wannan yankin ya yi musu wa'azi annabi Ibrahim shi kuma aka bashi izinin ya zauna a nan ina Syria wannan Sham to ba a ba mu labarin zaman annabi Ibrahim a Sham wasu mutane sun biyo shi a ba faɗa ba albarkar dai da Allah ya mushi aka faɗa amma da ya wa'azi an bi ko ba abu ba da an bi da an faɗi mutanen to wannan yake nuna maka har asiriyan ma iya waɗannan mutane su ne he shi sai ƴaƴan shi to sai Allah ke cewa mi wa wabna lahu ishaqa wa yaqub wa ja'alna fi zurriyyatihi an-nubuwata wal kitab wa atainahu ajrahu fid dunya وإنه في الآخرة لمن الصالحين الله يتي ووهبنا له إسحاق ويعقوب sai muka ma annabi Ibrahim kyauta ta ‘ya'ya ɗa da jika da ɗanka da jikanka da ana kiransu ɗiyanka aka ba shi ɗa annabi ishaƙa aka ba shi jika annabi yaƙuba kamar yadda Allah ke cewa falam ma atazalahum wa ma ya'buduna min dunillahi wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub sanda annabi ibrahim alaihi salam ya nisanci mutanen shi da gumakan da suke bauta ma ya hijira ya kaurace musu wahabna lahu ishaqa sai muka bashi da annabi ishaqa wa yaqub muka bashi jika annabi yaqub he da ya ganshi da ranshi wa kullan gaba ɗayan waɗannan ɗan da jika ja'alna nabiyyan muka sanya su kowanne annabi ne wannan ya faru ne lamma fara qaumuhu sanda ya kaura daga mutanen shi aqarra Allahu ainihu sai Allah ya huce mishi takaicin rabuwa da dangi bi wujudil walad salih nabiyun da mushi kyautatta na kwarai annabin Allah sannan da ɗan ɗan shi jikan shi ma ba a ba shi ba na banza sai aka ba shi jikan ma annabi shi jikan ya dingi aihuwa annabawa in ya aihu ma ɗan da aka aihuwa sai ya aihe annabi tun daga annabi ibrahim alaihi salam har zuwa yau ba a taɓa bayin wani annabi illa duri annabin rahim tun daga shi duk annabin da kasan an yi kuma kasan annaban da aka yi bayan annabi ibrahim sun yi yawa domin a can baya annabi hudu ne aka yi da annabi salihu da annabi nuhu su ne kaɗai an ba aka ba mu labarin su ne aka ba mu labarin mi sun gabaci annabi ibrahim amma in ba su ba annabi ibrahim ya yi ya gabace su dukansu haka ne ko ba haka ba ne to abinda za mu fahimta ana akwai hadisai da suke cewa annabawa su dubu ɗari ne da dubu ishirin da dubu hudu wanda malaman da suke inganta hadisi sai inganta wannan hadisi duk da cewa maganar da ake cewa wa minhum man lam naqasu alayka a cikin annaba akwai wanda ba baka ba labarin su to ai jimilla akai ba dole bane an san wane da wane iya wanda aka ba labari ga su to akwai su kaza ne amma an baka kamar a ce maka a damagaran akwai mutane 500 amma he kasan 20 ya kore da sauran bai kore su ba to mu dauka haka nan ne to in ka cire waɗancan gaba ɗaya 'ya'yan annabi ibrahim da jikokinsa ya za ka kwatanta daraja annabi ibrahim ne eh kadiba duk annabin da ka sani zure shi ne gaba ɗaya annaban da aka yi a banu isra'ila kakkab ɗinsu jikokin annabi yaquba ne annabi yaquba ɗan annabi isaka isaka ɗan annabi ibrahim har zuwa kan annabi isa alaihi salam da aka za a canza gida aka ɗauki annabta daga wancan gidan na ishaka za a dawo da ita gidan isma'ila sai aka dawo gidan ɗan annabi ibrahim babban wanda wannan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi shine shugaban annabawa ɗaya daidai da miliyar shi shi kaɗai ne a cikin larabawa a duri annabi sai shi kaɗai ne annabi amma kuma shi ɗayan ya kai miliyar sai aka shi ma dai jikan wane ne jika na ibrahim yanzu dan Allah akwai wanda Allah ya ma baiwa irin yadda ya ma annabi ibrahim baiwa wannan shi ya sanya Allah ya tabbatar da cewa ya ba annabi ibrahim lada a nan duniya ya ba shi lada a lahira ya biya shi duniya da lahira ba wai biya ɗaya aka mishi aka biya shi a duniya aka biya shi a lahira to wannan annabi ibrahim shi ne uban annabawa dukansu shi ya sanya kuke ganin hadda annabi muhammadu shi ya yi kowanne daraja a duniya amma allah sai ta yi kowa ya koyi da annabi muhammadu amma shi kuma annabi muhammadu aka ce ya yi koyi da annabi ibrahim sun ma'au haina ilaika إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا
na وما كان من المشركين sai muka yi wahayi zuwa gare ka kai annabi Muhammadu cewa ka bi millata Ibrahima aqida addini kai koyi da annabi Ibrahim alaihi salam da an yi maganar tauhidi sai a ce baban masu tauhidi annabi Ibrahim alaihi salam annabi Muhammad yake cewa kakana annabi Ibrahim yayi kaza yayi kaza kaga shi annabi Ibrahim ba karamin mutum bane kwanan da shedan ya ma wasu wani sabon wahayi dan wannan wahayin kata daga tsoho ne ba daga dan adam bai tuno wannan abu wai wasu ne suke cewa wai mutane suke fifita salatin ibrahimiyya wai so ne suke su daga daraja annabi Ibrahim sama da daraja annabi Muhammadu dan haka nan ayi watsi da salatin ibrahimiyya a koma na salatul fatih shine ingantaccen hadisi salatin annabi to saboda Allah yanzu kana so ka sanya gaba tsakankanin gidan annaba dukkaninsu jikoki annabi ibrahim ne kai yanzu haka ga wurin kutsawa kai wata magana anan kaga wannan kai tsaye na san daga tsoho ne amma tsohon na banza ba tsohon kirki ba shi wannan wahayi ne dan adam ya yi kaɗan ya tira wannan shiganta kai har ya shiga gidan annabta ya ya raka neman sa wani sharri irin yana suka irin ta 'yan siyasa tsakanin annabi ibrahim da annabi muhammad ka raka suka cewa wai kai kana so a ruwaɗi da annabi ibrahim a dawo a Allah kiyaye Allah sauƙaƙe wannan abin a yi haɗari ne sai Allah ke cewa mine ne
وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة الآخرة من الصالحين وإنه في الآخرة لمن الصالحين Allah ce wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba ko muka mishi baiwa da da annabi ishaqa da jika annabi yaquba waja'alna fi zurriyyatihim an-nubuwata wal kitaba sai muka sanya a cikin zuriyar annabi ibrahim ake samun annabawan da duk annabin da aka aiko zuriyar shi ne haka littattafan da Allah ya saukar ga ƴaƴan shi ne da jikokin shi aka sabkan ma wa atainahu ajrahu Allah ce mun ba annabi ibrahim ladan shi fi duniya a nan duniya wa innahu fil akhirati karka ji an ce an biya shi a duniya Allah ce a lahiran malamin salihina ya daga cikin managartan bayi malike ta jama'a Allahu lahu baina sa'adati duniya al mawsulati bi sa'adati al akhirah sai Allah ya gama ma annabi Ibrahim tsakankanin rabo na duniya kuma wannan rabon ya miƙe zuwa ga ya tazarce zuwa ga rabon lahira fakana lahu fi duniyar fi duniya arziku yana da arziki a nan duniya alwasi wadatacce an gane ko wanda ba wanda zai samu wannan rabon in ba shi ba haka a lahira yana da matsayin da wani ba zai samu ba daman daga shi sai annabi muhammad ne kaɗai suke khalilullah sai allah ke cewa mi ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين Allah ya ce wa ludan ai wa zukur ludan ka karanta kissa annabi ludin da aka ce ya imani dawa da annabi ibrahim iz qala li qaumihi sanda shi annabi ludin yake ce ma mutanen shi wannan mutanen shi sun zama mutanen shi ne dan an aike shi zuwa gare su ba da suna yan uwan shi ba innakum yace lalle ku la ta'tuna al-fahishata kun zo ma alfasha alfasha mai muni malamai suka ce luwadi shine tushen wata duk wata alfasha luwadi ce babban duk yadda zina ta kai zina alfasha ce amma duk duk lalacewar zina to luwadi yana gabanta a wajen lalacewa domin ita anan da za a ambaci luwaɗi sai aka ce alfahishat aka kata da ma'arifa amma wajen zina da za a jingina ma zina alfasha sai aka ce aka kata da nakira sai aka ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan anan kuma aka ce ata'atuna alfahishata kun zo ma alfashan nan sananna da Allah yake kifiye da kowace alfasha ya ce kuma ma sabaka kun biha min ahadin min al'alamina babu wani cikin halittar Allah da ya rigaye ku fara wannan abin ku kuka kirkira ku ne ‘yan farko a halittar Allah ba mutane ba yanzu haka in ka duba baka taba ganin zakara yana neman zakara ba namijin agwagwa bai neman namijin agwagwa ɗan ƙunshi haka ne rago da rago maraƙi da maraƙi suna yi raƙumi da raƙumi ɗan uwanshi kare da kare ɗan uwanshi duk inda an yi taron dadigis da kai kariya ko babu kare ba zai je wurin kare ɗan uwanshi ba don dadigis da sauran irin abubuwa to ko a dabbobi ba a yi an taba samun wani biri ana shi da aka yi bincike sai a gano birin haduwa suka yi lalata da namijin biri dan uwan shi sai birrika a daji suka je suka hadu suka mishi rajamu dan kai ya musu jaraba sai da suka kashe birin babu wata alfasha da ta kai irin wannan ba wanda ya rigaye ku fara irin wannan mugun abu sai ke ce a inna kum la ta'tuna rijala أنكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين yake ce a ta'atunar fahim wannan a ta'atunar rijala yanzu a ce ba abinda za ku zoma ta hanyar biyan bukata sai maza namiji kan aikatanta ta yi yawa wata kada ƙunar kabib kuma gashi kuna tsara hanyoyi suna haushi da makami suna kidnapping duk abin da ka sani wanda zai cuci mutane wanda Allah bai so suna yi bayan wancan tsiyakwa kuma sukan tare hanya su yi rafin eh ya faɗi in aka same ka saurayi a kaka a danne ka da ƙarfin tsiya mafi amma sannan kuma su kwace ma kuɗi kuma banda wannan daman mushrikai ne suna bautar gunki wa ta'tuna fi nadikum almunkar kuma kuna zoma almunkar abin mai muni a wuraren zaman suna da wuri da suke taruwa a yi luwaɗi sai kamar mutum 20 su haɗu wancan yana yi wancan yana yi kowa yana neman nashi tsirara ana hira kasa akwai ba karamin marasa kunya bai ke taruwa ma a yayin zina gaba ɗigo ko kuma idan aka zo ana ɓanna a inda suke gabansu ba mai yin magana kowa ɓanna birge shi take duk malamai sun fasara wannan da wannan wannan abin da ya nuna musulunci wannan abin shi ne kuke ganin za ku tsira da shi haka za ku yi zaman duniya fama kana jawaba kaumi ba wani jawabi da mutanen shi suka mayar bayan ya musu wannan gargadin illa an kalu kawai abin da suka ce mishi itinabi azabin lahi mun ki mu daina je ka zo da azabar ta Allah Allah ya mana azabai ai ka ce Allah ya turo ka wai zai yi azaba to yayi mana mun ga mu ana muna barazana mu mun yi karfin barazana sa a yi azaba in kunta mina sadiki ne in ka kasance cikin mutane masu gaskiya kaga iya illa jawabin da suka yi shi kuma sai ce qala rabbi surni ala alqaumil mufsidin kala sai ce rabbi ya ubangiji na unsurni ka taimake ni ala alqaumil mufsidin ga waɗannan mutanen mabannata Allah ka taimake ni kai hukunci tsakankanin da su ya nemi taimakon Allah sanda ya ga ɓannarsa ta kai banna musibas ta kai musiba wannan kaga an dunkula kissar ana ba kamar da aka faɗaɗa ta ba a cikin sotul hud ko a cikin sotul hijiri anan an dunkule ta aka baka ita a takaice dan dama an bada ta ya nemi dan dai ka san dai halin da aka yake ciki dan a nuna maka iya abin da ake so nan ana nuna maka annaba da suka tsaya kan gaskiya suka rike gaskiya rishin ba da goyon baya ga mutane bai sa ba su suka bar gaskiya ai mu yanzu ka san abin da ke damun wai in kana abin in mutane ba su karba ba sai ka hakura kai maka ce ya na iya in gari kowa da wutsiya kai ka sa kara yau bi za ka yi da kara ba kawai ka kyale su da wutsiya su kar ka sa karan wani kawai in dai kana kan gaskiya to ka zama kan gaskiya ka ko an yarda ko ba a yarda ba Allah sai ya taimake ka domin kaga baka kai annabi Ibrahim daraja ba kaji an ce mutum biyu ya samu kai kuma a nan garin da ya ko a masallacin ku yi ku biyu ai kaga sai a gode ma Allah yan wa ku duba irin wannan alfasha ta luwadi hatta da annabin Allah hayar ta shahe shi ta ina ta shahe shi duk duniya da Allah ku samu da wani yaro da aka taba yin hwati aka ce sunan bawan Allah ludu shi wani ludin ba shi bane bannai sunan mai annabin ne mai wa'azin aikin sunan shi luwadi ba ɗaya bane amma daga an ci ka taba gida Allah ce kai lulu babu shi kuma ba dan ba haramun ne kawai abin ne bai da daraja a wurin mutane har ta sa annabin ma ba a sa sunan shi amma yanzu a nan garin akwai sunan annabadiya akwai su yushau akwai zakariya akwai suleiman akwai dauda akwai hudu akwai nuhu akwai dilkibili babu wanda babu ko amma babu lulu ko akwai wanda a garinsa akwai Allah tsari sai Allah ke cewa walamma ja'at rusuluna ibrahim bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi al qarya inna ahliha kanu zalimin walamma ja'at rusuluna ibrahima sanda muka ne da ya nemi taimakon Allah Allah da ya tashi taimaka mishi sai ya tura mala'ikun da za su hallaka shi amma suka biya ta kan annabi Ibrahim. Famarru ala Ibrahim alaihi salam sai suka je ga annabi Ibrahim kafin su isa can, kenan yadda suka biyo ta sham daga nan kuma suka wuce Jordan. Annabi Ibrahim da suka yi sallama ya ga samari ne wasu na cewa su goma sha biyu ne, shi da Allah bai haɗa yawansu ba, wasu na cewa su uku ne, in ma su nawa ne dai. a cikinsu ne ba mala'ika ɗaya ba ne ba biyu ba ne amma dai akwai malakul mauta a cikin tahiyya kaga wani abu ne za a je kame ne za a je da mala'ika mutane za a kashe aka je da mutuwar kanka mala'ikan mutuwar ne zai kama ka da kan shi zo wurin kama kai ka san dole ba an yi ba saura to shine aka zo suka biya wurin annabi ibrahim ya ɗauka baki ne ya yanka musu ɗan maraƙi aka soya nama aka kawo maraƙin ba rishin lahiya da ke lahiya shi lauya shi da man shi kawai don girma baki bai ma san su ba matasa ne kaga a shekaranci an yi ma nan shi gaskiya shi yasa wasu suka ce babban karrama bako ka yanka mishi nama gaskiya ne
dan kawai kayi bako ka sa doya da miya to ba ai ba an yi dai amma dai da saura in dai ka isa to a yanka mishi nama dan shi annabi Ibrahim ya yanka sai ga basu ci ba abin hankalin shi ta suka ce a'a kaji kaji mu matsayin mu annabi mala'iku ne Allah turo mu ina za ku yace suka ce annabi Lutu ne za a je garin inda yake za a kashe mutane ah ya za a kashe su ba a dan hankurta da ce a'a suka ce kana gani ka bar wannan da ce Ibrahim biya mu shi yana nema yace a'a suka ce kakka nemi gyara da mu Allah ne yace ai mu ko kaga ba wannan ba an riga an turo mu ba aikin mu bane shi kenan suka ce ibrahim a da alhaza innahum qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azabun ghayru azabun atihim atihim azabun ghayru mardud azabar da ba za a iya maida ta ba ta riga ta zo lokacin su yayi daga suka wuce to shine Allah ke cewa sanda suka zo wurin annabi ibrahim da bishara cewa zaka matakka saratu wadda take ta rade bata aihu ba har ta tsufa Allah ya ce za ya yarda yanzu za ta aihu zai ba ta da shine bisharar da sanda kai kake horin cikin zaka samu da su kuma arna suna bakin cikin za su mutu dama ka da ubangiji dake radda wani arne zai mutu kai kuma sai a saka cikin baki wani radda wani arne zai mutu kai a saka cikin horin ciki hankalinka kwance shi yana mutuwa kai kana ƙara rayuwa haka harka harka take to da haka aka wannan mata ta yi mamaki suka ce karki mamaki a ta'ajibina min amrin qalu atajabina min amrillah zaki mamakin al'amarin Allah ya wuce mamaki rahmatullah wa barakatuhu alaikum.
wa barakatuhu alaikum ahlal bayt rahamar Allah ce da albarka ta yawaita ta sabka gare ku kuya mutanen manyan gidaje ai gidajen ku manyan gidaje ne a duniya ba gidajen da yake su da haka duk rahamar Allah sai ta biyo ta nan su- ya nan an kwasa ta isa kana daga nan ne za ta ketara zuwa ga wanda ya bi gidanku wa barakatuhu alaikum ahlul baiti kaga ashe su da wa ake magana kace mata ahlul baiti matarsa Mace.
tak mace ce ce ake ce mata ahlul baiti wa barakatuhu alaikum alloba ba alaiki ba alaikum ahlul baiti da albarkoki sun yawaita a gare ku ku mutanen babban gida da haka nan suka ce mishi inna muhliki ahli hadhihi alqarya mu masu hallaka waccan qarya waccan alqarya kwanan ta ya kare suka ce inna ahliha kanu zalimin kanu zalimi saboda mutanen wannan garin azzalimai ne suna shirka suna hashi da makami suna luwadi sai kun mi ya faru قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجئنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين Kala sai ya ce, ya da zai ce musu inna fi haluta a cikin wannan garin ku akwai akwai lut. Ya za ku je ku hallaka su da lut a cikin garin ku. Kalu ya suka ce mushi na hanu a alam bi man fiha. Mu muka yi kowa sanin wanda ke cikin wurin duk an ba mu sunayen su. Wanda ya yi kowa sani Allah ya gaya mana wanda suke ciki ya ba mu sunan wanda za a kashe. ya ce wai ka ka gane wannan kowa ya ce ya ce wannan mala'ikan mutuwa ne shi da list din kowa a hannun shi kuma cikin wanda za a kashen banda dutse dalil din kowa a hannun shi kuma kaga shi ko dariya bai ko to ba fasa ba zai bai fasa yake da haka ya ce suka ce ya ce aka ce mai lanunagiyannahum lanunagiyannahum wa ahlahu za mu tseratar da shi annabi lutin da ahalin shi gaba ɗaya mabiyan shi in lamra'atahu sai dai matar shi kanat minal gabirina tana cikin waɗanda za a bari a nan gabirina ta saura a cikin wanda za a hallakarwa ita mi ya sanya za a hallaka ta gata tana mata annabin Allah yal garin ce da ya je garin ya aure ta madadin ta bi mijinta bawan Allah sai ta haɗa kai da ‘yan uwanta ita ba ta rabu da ‘yan uwanta matar shi ce ta aure amma ɗabi'un mutanenta tana goyon bayansu in ya matse in ma ya tahiye shi ita ta zamna da mutanenta to shi kenan da Allah tashi sai ya raba su ya ce ya kashe auren ya ma kashe ta tukun kuma ya ce a lahira wurin zamanku nesa da juna ne ita a wuta kai a aljanna a ƙaza a kaga nesa da juna ne auren babu shi ya mutu wannan yake malamai suka ce da wannan ake gana duk mace in ɗabi'a ku ba ɗaya bace to wa mataka bace ta wani ce kake aure karka sha wahala kawai ku lallaba ku yi sallama ku je daidai kwanar da za ku yi sallama to wance he an jima yanzu san inda dare miki nima in san dare miki kai ka yarda Allah da mandan shi ita tana alaka da bokaye a shigo da kullullukan rubutu da kullullukan matsime da a da layu kawai ku rabu inda kai kai ka fahimci an gano tana yi kullun da bokaye da wancan boka ta hada kai da wancan aba kuma wallahi bari in gaya maka duk hadarin da kaga ana yi da wata mummunan manufa da gaba da lalacewa da kiyayya in tsibbi suna daga cikin manyanta kaga aka ci maka wani dan tsibbi ne na farko tukwan bai san mai hankali shi in kuka lura duk ɗan tsibbin da kuka sani a ungoku to almajiran da suke wurin sun yi bashi haushi da karuwar da suke wurin saboda su almajirai sa gano wani abu to ba su bai san su shi abin da ɗan tsibbi yake so ka zama baka da hankali in ya ce maka agwagwa mutum ce ka ce eh in ya nuna maka da dare ce da rana ne ka ce eh yawwato wannan kai ne mutumin ɗan tsibu in ko ba haka ba kuma ya gane duk wannan biyayyar da kake mishi komi he ka mishi idan Allah maka arziki wata matarka ta kira shi ta ce a jehe ka alƙur'an da shi za a jehe ka kaka riga amanan da ya ce maka kanu da alaji a'a da shi za a fara ƙulla maka sharri kuma idan da wani mai in ka lura da 'yan tsubbu da makaɗa halinsu daya in ka lura da su makaɗa ai abin da suke su wani ne be wurin wanda suke ma waka ne karkashi idan wannan yana da wani sarki ko mai kudi da yake mishi waka to bai so shi wani mawaki yana mishi waka da haka nan mawaki zaka shi zaka ga makada suka suka yin tsahe tsahe dan su waɗanda suke ba su kudi kas su ji dadin waka wani in ba tasu ba na biyu wani in yazo yayi error da shi yasa in babban mawaki wanda yake tashe tsahi ya kai tsahi in ya zo in ana wasa in yi hakan nan to duk kiɗi a wurin rikici yaki ko dai a wayi gari ana ga kiɗin makogwaron shi ya shaƙe bai iya ciya koli ko kuma ya gaza yin waƙa ko kuma madayin ya beka sai ya mance ya zage ka an ce wani lokaci a nan nijar zamanin juri kasa lokaci an tara mawaka wani babban mawaki shata ya zo yana zaune sai wani yana tashi a nan nijar sai ya tashi yana cewa wancan mawaki shi mai makula da shata ba sai tashi yana waka shi to cikin wakai sai ca yayi ai wannan bakin mutum bai kai ga nasara ba to kaga kenan jorun ba bakwa bane sai dan kira ke cewa zai gyara dai dan audu lalacewa waka ta yi to irin waɗannan nawa-nawa a kai to haka in kano ɗan tsibu su makan ne wani bai san wani wani bai shiga ƙasar wani wanda kake harka da shi baka so ka ga yana yi da wani wanda kuma wanda kake harka da shi ɗin in mi ya maka a cikin gidan shi aka ne in in matar shi karama ta nemi cewa to ita ma tana so ka taimake ta da yadda za a yi wannan mijin nata ta yi kowa daraja to yi zai Allah so gai da haka nan ba wata hanya bace ta arziki hanya ce he mutane zukatan sun bushe ba wai tsibbin bane kadai yin magani da alkur'ani ba shine mai da kyau a'a wannan yan tsibbin namu nana su ba magani suke da alkur'ani su damfara ce suke su yi ƙarya da sunan Allah da sunan manzon Allah da sunan musulunci kuma su cuci musulmi yan uwansu shi yasa za ka ga dan tsibbu bai san kake kai boko in ya rika a inda yake ba alakwai ya ce ka hurci ci su ne yan boko haram na faru ba makami ne kawai ba su da kai ya ce ka hurci ce saboda in kakkuje ku tafi kuwaye shi bai san kuwaye kuma bai san ku tafi karatun ilimi in ma za ku kuje ku karanta alkur'ani wani ya izib goma ya izibi in ma tilawa dai gare ka amma dai baka yi ba alwala baka san kabri baka san ba adiye ka sai abin da ya kai maka ya rika baka labarin da ba alkur'ani ba hadisi ba ya rika hudin darajar shi Allah sauƙaƙe don haka ina ne miki
لنجي أنه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين سيما تشئ كم تنا cikin wanda za a halakar da na'am ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تهزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين ولما جاء ولما أن جاءت رسلنا لوطا سند من ذنم سكا إسو إند لوط يكي ضاق بهم sai ya kuntata da ganinsu zar'an kirjinsu ran shi ya ɓaci domin ya ga matasan larabawa masu kyau ya san kuma abin da ake a garinsu kuma gashi bakin shi ne dole ba zai barta a inda yake ba dole ya kai su gida kuma yana zuwa gida to asiri shi zai tono da haka wannan abin ya bata mu gidan hankalin ci ya tashi wa qalu ya suka ce mashi da suka gane abin da yake suka ce la ta khafka daga jitsu mu ba mutane bane manzannin ubangijin kai wannan sanar da shi su manzanni ne a wata ayar ba su yi ba da aka shigo gida sai da waɗannan mutanen suka zo suka yi rishin kunya a gabansu suka nemi za su kama mutanen da ƙarhi a gabansu an yi cincirindo a ƙofa gidan shi ya rihe gida ana kama ƙyauren ana girgizawa ana zanga-zanga ana meƙo su awalam nan haka an alami ba mun hana kasar kan mutane ba ai kai ba ɗan gari bane dokar ƙasar nan kuma ta hana wani ba ko sabci mutane meƙo su kawai ba wani magana kai baki kai baka isa ka sauke baki meƙo su nan kuma daga gehe mutane sun yi layi wai da mutum nawa ne ta ake wallahi matasa ne sha biyu to kai yanku akwai harka kwana za ana harka ayi akwai harka wani an yi layi wani ta ake ni wancan da kama wani in kayi ina bayan ka aka kowa na gwada wanda ya kama kaga ashe ashe ba sa to wannan shine abin da ya faru da haka wa qalu la takhaf wa la tahzan karkai ji tsoro karkai bakin ciki ba abin da zai faru inna rusulu rabbika lan yasulu ilayka mu mandannin ubangijin ka ne ba za su iya isar da wani sharrin su zuwa gare ka ba bare gare mu da haka nan ka kwantar da hankalinka inna la munajjuka za mu tsiratar da kai wa ahalaka da kai da iyalanka illa ra'ataka banda matarka kanat min al-gabi ne tare da cikin wanda za a halakawa yanzu an sanar da shi yace to yaushe ne aka ce da asuba yace asuba ita yin suka ce a'a karka damu mu asuba aka gamu alaysa subhi bi kari ai asuba kusa ce ka kwantar da hankalin kaman sai me ya faru inna munziluna ala ahli hadhihi alqaryati rijzan min as-samaa'i bima kanu yafsuqun suka ce inna mu dinnan munziluna ala ahli hadhihi alqarya za mu ruwa na musiba ruwan bala'i ruwan mugun abu na duwatsu duwatsun daga jahannama bam ne za mu shehowa shi bam din daga jahannama yake ba irin bam din duniya bane daga jahannama yake to za mu yi ruwan bama bamai a nan garin nan akan mutanen wannan garin rijizan irin wata azaba daga sama amma da sanadin fasikancin su shi ya jayo ba wai kawai an musu badan zalunci su suka yi fasikanci sai kuma mi ولقد تركنا ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون ولقد حقيقة تركنا منها آية mun bar wannan yankin da abin ya faru ya zama aya a duniya yana nan yau ma yana nan a cikin jordan teku ci ruwa ne
an rubuta da larabci an rubuta da faransanci an rubuta da turkiyanci an rubuta da jamusanci an rubuta da ingilishi an rubuta da rashanci an rubuta da cansanci cewa ba a shiga wannan ruwan wanda ya shiga bai fito ba ruwan bai da albarka bai da komai a cikin shi ba abin da ke rayuwa a cikin shi kun wani rimere ma ya je wurin rashi ya kai yana nan haka bar shi dan in kana shakka ka je yau ma kai kallo in kuma akwai mai kokonto ya je ya shiga gani ga ruwan gashi ga qur'ani ba labari ga ruwan a kasar jordan kuma ka tafi yawo nemi biza ai akwai jakadan jordan a Niger ko je kaka nemi biza ya baka ka ce wurin wannan ruwan zan je in tsoma kafata amma ka dan bai barka ban tsoma kawai ya san baka zo ba in ka je kai sai kai ta kare ka fada ka ce bari in gade mine ne ka tarda su an ce wai sun taɓa yin wani bincike amma ba cike suka yi suka auna sai suka ga kaman sama da kilo 300 a ƙasa akwai gine-gine da ya hautsi ne kaman wannan masallaci yana dubin sama kuma dama haka ba labari jita su aka yi kuma da aka yanke garin haka irin yadda ake zare gidan sukari haka aka zaro ƙasai kaga ta bar rami daidai kama an daidaita ko me wannan angul hudu kenan ko to da aka tashi mai da sa haka aka mai ban wanda ya watsi suka je daidai aka danne makwabtansu ba su san ba ana yi sai da ta gaba musu dan Allah bai abu hai wani ba sani kawai yadda ka tashi babu su in kun yi ciniki sai dai kwada in kai dan wuta ne kwada can kun yi rigima in kana bin su wani abu kawai da aka tashi da sahi babu su annabi duk shi kuma ya bar gari Allah Allah saukake sai kuma bi mala wa ila madana akhahum shu'aiba فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين فكذبوه فأخذت فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين wa'ila madayana haka kuma ubangiji ya aiko zuwa ga madayana dan uwansu annabi shu'aibu madayana ita ma tana cikin wannan yankin na can iyaka da turki yanzu turki Allah ya aiko musu annabi shu'aibu alayhi salam faqala da yazo ce ya qaumi ya ku mutane na ibudullah ku bautawa Allah wahdahu shi kadai la sharika lahu kar ku hada shi da wani warjul yawmal akhirah ku ji tsoron ranar lahira ku ji tsoron tashin kiyama domin shi wannan kalmar warju ko wannan rija'i yana zawa da kwadai yana zawa da tsoro anan yana da ma'anai ka ji tsoron kamar yadda ke cewa neman kana yarjun laha wa yawmul akhir kamar ga wanda yake tsoron Allah da ranar lahira to ne aka ce warju yawmul akhir ku ji tsoron lahira wala ta'asau fil ardi mufsidin kar ku zamanto masu banna a bayan kasa fa kadzabuhu ya suka ƙaryata annabi shu'aibu fa akhadathum fa akhadathum fa akhadathum ar-rajfatu sai girgiza ƙasa ta kama su fa asbahu suka waye gari fi darihim a cikin gidajensu jasimina a gurfana sun mutu kowa ya gurfana a gidan shi kuma bai da rai to ina dukiya da aka yi dan ita su masu arziki ne yan kasuwa ne masu magudin kasuwanci sun kware jama'a in kuka duba duk abin da ake faɗa tun daga annabi nuhu da zamanin annabi ibrahim da hikar da mutane ke suka yi da zamanin annabi lutu da zamanin annabi shu'aibu din nan anan da magana da ana wani abu ba wai sauran nijar ba da luwadin da bautar gunkin da me ba yi matan mushrikai masu cin amana wani me babu to shi kasuwancin na haram wanne ne babu to irin waɗannan abubuwan duk su ne wa mutane suka yi aka hallaka su Allah ce suka wayi gari Allah ya hallaka su su waɗannan mutane hallakawa aka musu da aka musu kalabu an an musu tsawa aka musu girgida ƙasa sannan wuta ta faɗo musu duk abinda suka yi izgili a musu sai da Allah ya musu sun ce ma annabinsu ka kama na sama ka sa yankin sama ya faɗo mana kisban minas sama wani yanki daga sama sai sai ya faɗo musu babu irin abin da Allah bai musu ba da saura ko saura goma ko to alhamdulillah ina ganin nan ya kamata mu tsaya a wannan din muna so mu wani takaitaccen bayani a abin da ke gabanmu na wannan ƙasa ta mu ta yamforiyar nijar na zabe ya kamata mu musan musulmi ne ba armawa ba ne haka ne duk abin da za mu to dole ne a samu bambanci tsakankanin namu da na arna haka ne jama'a kuma karka ɗauka ba wai wannan siyasa kayan banza ba abin da ya yi siyasa ma daraja ko lalacewa ko ya zama lalatacce ƙasa da siyasa ko sama da siyasa ko ya zama mai daraja sama da siyasa da na kirki da na banza duk abin da ya siyasa kowane irin nau'i musulunci ya yi bayani shi duk irin bakin mulkin da za a yi ko kuke zaton a yi musulunci ya yi bayanin yadda za a yi kuma dama an ba labarin za a yi to kuna nihin ba za a yi ba annabi ya ce za a yi ita duniya ba za ta kare ba sai da irin waɗannan abubuwan yana in ya zo sai me dama idan duniya za ta shiga mugun abu abinda take fara samu wato na ɗaya a zalimin shugaba makaryaci wanda bai shi kunya ya karya karyar ta zama kamar ka yi sallah yadda baka shi kunya haka shi in ya karya in bai yi ba ma bai shin daɗi na ɗaya kenan ku to kuma sai a samu miyagun mashawarta makwaɗaita kamar yadda ka san kare yana kwaɗayin nama ka suke kwaɗayi to su za su ba da shawara su kuma kwaɗaita ne kaka za'i sai a samu miyagun malamai makwaɗaita waɗanda karatunsu na saidawa ne nawa za ka ba da a ma fatawa ko a mai da shi halar ko a mai da shi haram in dai kai haka da wani dunkule ka turo wata mota to za a cewa ma kai ne ma in kana so a nada ka nema yadda nada ka su nada ka wali su ce ba a taba yin kamar kai ba su ce kaza kaza su yi ta dankaro ayoyi a aro su a sa malaman banza malaman da ba ruwansu da girman Allah ko wani darajar manza Allah me za ta samu makwaɗaita sai a sami gidadawan mabiya talakan zaman to sakar karuni su bi san abin da zai amfane su ba in dai suna da hankali to akuya tana da hankali kuma alquran akuya ta yi ta hankali da ita in ta yanka da basan da tsiriya zati kuma in ka taba bugunta in ka tin karo ba sai kawo magana ba da ka taji magana kai ka sa kai to su ku an cuce su shekara ta yi 30 musu daina ba to tunda haka nan ne zamani ya zo ko bai zo ba sannan duk mulkin da za a yi na duniya manzo Allah sanar da mu wanda zai biyo baya gara na da shi babu wallahi ya atiku zamanin babu wani zamani da zai zo muku sai wanda ya gabace shi ya hi shi alheri wannan din huwa sharrun minhu ya hi wanda zai zo din ya hi wanda ya wuce sharri haka za a yi ko min yarda ko min yarda ba in kaga sassauci sai dai a wani yanki banda duka duniya gwargwadon inda mutane suka yi gaskiya da amana da imani sai Allah sassauta musu tsakaninku da Allah ku gaya mana gaskiyar da mu muke da ita har Allah da sassauta mana mu dinnan da muke cikin masallaci ahli sunnan kowa ya nazari tsakaninka da Allah idan yau Allah ya turo a tambaye ka menene kake tunanin kake da gadara shi baka shakka zuwa gaban Allah babu wani aiki fa sai kaga akwai cuta a cikin shi mota kake tukawa ma'aikaci ne mai duba motocin ma'aikacin gwamnati ne a biro kake talaka ne dan kasuwa karamin kasuwanci ko manya kai hatta da a kasuwar ciyawa to idan suka je suka ciko idan suka zo sun raba wannan bahun biyu su sayar eh eh a sa harawa wake babu irin to wai wannan mutumin da shi za a tsine ma azzalimai azzalimi kana ni idan ka dauke shi kace su ne dirkatar din soras kudin ta hannun shi zai biyu mai cuta a harawa bai ba lafal to duk da irin wannan lalacewa mu sani Allah ba zai gyara mana ba mu koruwa na ko mu kawa ne duka wannan in takarai a ba ku dama ku haɗi tsakaninku da Allah wane kuke so ka a yi zaɓe a ɗora shi bai gyara matsalai ba a yi ba nan kuka zo kuka ce sojoji ba su yi ba a kore su nan kai ta zanga-zanga aka kashe wasu aka wane ne ta kuke canji ko da kulki aka canza ba kulkin sai da aka canza canjin ya ɗauki kulki shige kulkishin ba yi ba ba canjin ba ne ku mai kuka canza mu canza ɗabi'un mu Allah ya canza mana masu cutanmu mu ƙi canza ɗabi'un mu Allah ya bar mu da masu cutanmu kulli hefa cutar ƙara gane ta ake ƙara ƙwarewa ake yi ƙara ɗora maka musiba ake in baka daina ba ba an daina ba wanda shine abin da nake so mu gane kuma duk wanda ya yarda ya zagi wani yama wani sharri ko kasari a wannan siyasai to na rantse da Allah mala'ikun da suke ma yalfizu min qaulin ma yalfizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid babu wani lafazi da zaka faɗa na magana billahi ladi dan kai gwamnati ne shi shugaban kasa da dan takarar shugaban kasa ne na jam'iyya ne mulki akwai raqibu da atidi tare da shi bare kai banda shi dan adawa akwai raqibu da atidi bare kai bandan su sojan da suke tsare da su da kai raqibu da atidi suna rubutawa wa inna alaikum wa inna alaikum lahafizin kiraman kiraman katibin sannan ya'lamuna ma taf'alun kuma kan kowane mutum daga cikinmu akwai mai tsaro kiraman masu daraja ne ba wanda ake bacin hanci bane su daina daraja gare su daraja Allah ce tana daraja kima gare su mutunci gare su katibina suna masu yin rubutun abin da ka aikata ne kuma ba jahilai bane in kai ingilishi sun sani in ka juya faransanci sun sani in kai jamusanci sun sani in kai hausa sun sani in kai hullanci sun sani in kai zabarmanci sun sani in kai tubanci sun sani in kai larabci sun sani ya alamuna ma duk san sun san abin da za ku aikatawa je ka kama dan uwanka sharri ka zagi dan uwanka a mazamnaku mara'iku su rubuta he ranar tashin kiyama a zoma da abin ka raka ta nadama banza kan akama ka yadda ba za ta amfane ka ba ka raka ni na dauka wasa ne wannan a nuna muku ahasahu Allahu wa nasuhu Allah ya kiyaye abin ku kun manta da shi a kashi ka ce ma wane kaza ina hujja ka zagi wane an ci mutuncin wane da kai kayi ƙarya kaza kaza kaza kaza saboda me yarda irin na siyasa ka tara ma kanka dinihi in an ƙare siyasai in ta yi daɗi ba an sha ba daɗin da kai in ta yi wuya da kai za a sha ba ƙauye duk waɗannan masu ihun bandan masu karewa da moto masu kare mutane da mota wanda suke zuwa su sa mota su a buga ai wane ne wane ne dukkaninsu yan abiyar rima ne a sha kiɗa yan yariman ya wuce kiɗa ma ba a musu kun kashe kanku a banza kun lalata kanku a banza kun tarwata kanku a banza ba haka ake nuna san ƙasa ba ba haka ake nuna kishin al'umma ba ba haka ake neman haƙƙi ba wannan wauta ce da sakarci ya kamata mu dawo duk magana da za mu faɗa mu rika tattauna wannan a magana kenan bare kuma har ka ɗauki makami inda kun mun inda muna da hankali he mu ga tun da muke a cikin tarban wani ɗan siyasa mun taɓa tarban shi ɗan shi ƙanan shi wanda suke wado ba da muya muya mu ne talakawa daban mu da aikin yi kabar sai da isansinka kabar wankin motocinka kabar kamashanka ka te gaje kana taɓi sai wani sai wani sai wani ba ɗan uwanka bane ba ɗan gidanku bane in yana ci ba an ci ba da kai yazo in yazo din yana to jama'a mun san muna da magoya ba mun gode muku in ka kalle shi ka kalle ku kamar daga aljanna yake ku daga wuta kuki kun rame kun bushe shi kuma yana cewa ku ƙara dai haƙuri dai ku ƙara dai haƙuri dai ku ba mu haɗin kai ku ƙara haƙuri za ku ganta a ƙasa ya kun ganta a ƙasa mutum da baka da abin da ka ci to wallahi mu kiyaye ta da hankali kar mu ɗauka an yi a Rwanda an yi a Burundi yau mu arna ne Allah ta'ala ya kiyaye Allah sa ai wannan daɓe lafiya ƙari lafiya Allah ka ji kanmu ka tausaya mana ka bamu shugabanin kirki Allah kada ka ɗora wanda yake ba mai samu ba akan wannan hanya Allah ka gyara mana halayenmu Allah ka sa mu cika da imani subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh